يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da sha uku ga watan tara a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasa ɗinmu na saba'in da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz في فقه السنة والكتاب العزيز ندكتور العلامة عبد العظيم البدوي الله يرحمه wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin kitabus sala sannan muna nan a cikin ma yubahu fi'iluhu a fi salati abubuwan da suka halatta mutum ya aikata su a halin sallah wanda ba sa bata mihi sallah ba sa lalata mihi sallah abin da muka karanta na ƙarshe a wancan satin shine tasbihur rijali wa tasfiqun nisa'i li amrin yahdufu fi sala fi salati tasbihur rijali wato yin tasbihin maza wa tasfiqun nisa da kuma tafin mata li amrin yahdufu fi salati idan wani abu ya faru ga liman a cikin sallah saboda yi masa tambihi da tunatar da shi cewa ya dawo ya gyara wannan al'amari to wannan shi ne abin da muka karanta na ƙarshe yau za mu tahi alfatuhu alal imami ta yadda liman da kuma faɗakar da shi in ya tsallake wata aya ko idan ya karanta wata aya ya ɓata ma'ana ko ya ɓata wasali a malamai suka ce ba kowanne abu ne idan ya faru da liman ake masa gyara ba wanda yana daga cikin kuskuren da yawa daga cikin mutane za ka ga daga liman ya yi kuskure komai kankanta ƙoƙari suke yi simar gyara don haka abu na farko da ya kamata mu sani ba kowanne irin abu ne ake yi wa liman tambihi a kai ba daga cikin abubuwan da ba a yi wa liman tambihi a kai shine ne karanta wani harafin da a ƙa'idar ƙira'a ko a dokokin ƙira'at wato wannan harafin ba haka ake pronunciation nasa ba ma'ana ba haka ake furta shi ba misali ya zo yana karanta ghairil magbubi alaihim waladdallin sai ya karanta ghairil magarubi alaihim wala rali ina fata an fahimta zai iya yiwuwa harshensa ne haka ba wai da gangan ya karanta ko kuma ɓataye ba to in ya tabbata harshensa ne haka baya iya fitar da ba kamar yadda ake fitar da ita to bai halatta ko mu ce ba dallai ba ne kai ma mu ka ce sai ka gyara masa wannan harafin ya ainihin wato menene furta shi yadda ya kamata ina fata an fahimta domin rashin furta shi daidai bil haƙiƙa yadda yake baya bata mihi sallah ina fata kuna fahimtar magana ballantana ya bata tamamun shi kun gane maganar da kyau ko ko kuma sinun wanda si da sadun wanda si idan ya zo maimakon ya amfani da harafin sinun sai ya amfani da furucin da yake ɗaukar kamar sadun ko sa'un to nan ma malamai suka ce ba zai ɗauki dole sai ka nabbahar da shi cewa sai ya dawo ya faɗi wannan sinin ɗin ko sadun ɗin ba na fata ana fahimta sai ka bar shi wala Allah wato bakinsa ne haka ko kuma yanayin furucinsa ne haka ba zai iya furta shi ko ya gyara shi daidai da sauran ba ma'ana dai ire-iren waɗannan gyararrakin ba sa cikin abin da suke lalata sallar liman ballantana su lalata ainihin wato sallar mamu amma misali idan ya zamanto liman da ya zo jan sallah ya mai da wasalin sama ƙasa ko wasalin ƙasa menene sama to wannan ana ƙoƙarin masa tambihi in ji wasu malamai ana ƙoƙarin yi masa tambihi saboda kai tsaye wannan yana iya canja ma'anar aya gaba ɗaya ina fata an fahimta to wani lokaci kuma canza ma'anar aya to yana jawowa maimakon ya zama karatu sai ya zama abin da bahaushe ke cewa kakatu wato ya zama to an faɗi wata magana wacce ba ta da daɗi bai kamata a danganta ta zuwa ga ƙur'ani ko kuma magana Allah na fata an fahimta abin da zai jawo haka shine canja wasali ko canja wannan to kaga anan shin tsakani da Allah wane ne zai iya gane liman ya canja wasali ya mai da shi ƙasa ko ya mai da shi sama ko kuma ma ya ɗauke shi ka tokan ya saka wani a madadinsa ba wanda zai iya gane wannan sai cikakken hafizi kuma makarancin alkur'ani to kaga ashe ba kowa ne idan liman ya kuskure zai masa mai ba sai masa gyara ba ba mai gane haka sai wanda ya iya ya sani to amma sai kaga idan liman ya ɓata kowa kowa magana yake wa zan yi wa liman gyara wanda wannan kuskure ne haka kuma ba wanda zai iya gane wannan gurin sadun ne ko sinun ne liman ya cire sinun din ya sa sadun ko sai wanda yake cikakken hafizi kuma masanin alkur'ani to kaga ashe a nan idan ma har ya bata za a gyara to ba kowa ne zai sako baki wajen mar gyaran ba sai waɗanda suke ahalul fanni ne to sai abu na uku shine banda canja wasali ko canja harafi to akwai kuma canja jumla ma gaba ɗaya ko kuma ɗauke jumlar gaba ɗaya aya ce ya zo janta sai cire wata kalma daga cikin ayar gabaki ɗaya gaba ɗaya cire kalmar to wannan kama shi ya fi cancanta a gyara wa liman idan har haka ta faru shi ya fi cancanta suka ce domin wannan yana daga cikin abin da ke bata ma'anar aya kacokan ɗinta ko kuma ya ƙi bata haƙiƙanin ma'anar abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato bata ɗazu a cikin sallah imam ya ja wata aya bari ba da misali kaɗai da ita inda misali kuskure zai faru irin haka to za ka ga idan ba da an idan ba a gyara ba to zai ɗauki wata mummunar ma'ana da Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة هزوا قرشان آية مثالي دليبان يزو سيتي إن الذين قالوا ثم استقاموا سيتشري منيني ربنا الله قبادها كاغا ما أنا قبادي تاتنجا innal ladhina qalu summa istaqamu lalle waɗanda suka ce kuma suka tsayu to me suka ce kuma akan me suka tsayu ina fata an fahimci magana to kaga anan ya cire jumla mai zaman kanta wanda kuma cire ta yana iya canza ma'anar menene ayar gaba daya to anan dole ne a maza maza wanda ya san ayar kuma ya san cewa lalle an kuskure ya gyara waye ya gyara wa liman jama'a kun fahimci maganar da kyau ko so ire-iren waɗannan su ne gyararrakin da malamai suka ce ana iya yi wa liman amma shi ma ya zamto a wanda zai masa ya san me yake faɗa to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce wannan ta sa ake so waɗanda za su zamanto aƙalla a saho na farko to ya zamanto daga cikinsu in ma ba duka ba ya zama masana ne masana ta fannin alkur'ani masana ta fannin kira'at masana ta fannin hadda da kuma ainihin wato menene sanin ma'anonin alkur'ani saboda zai zama daga liman ya kuskure to su dama immediately suna jin mai liman ke karantawa za su yi saurin a tunatar da shi akwai wani hadisi wanda malamai suna da makala akan hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa liyaliyani minkum ulil madha aqli wan nuha ya zama waɗanda suke bayana daga cikin in an zo zan ja sallah to wanda suke bayana immediately ya zama to ma'abota ilimi ne ko ma'abota hankali da nutsuwa wannan shine hujjar da ta sa wasu malamai suke cewa wato in an zo sallah ya zamanto sahun da yake bayan liman ina fata an fahimta wato ya zamanto masu ilimi ne kuma masu makaranta ne ta yadda idan sallar ta ɓaci za a ja wani ya cika tata idan aka ja shi ba zai tsaya yana tunanin ya zai ɗora daga inda liman ya tsaya ba jama'a yanzu misali idan liman ya ɗago daga ruku'u ya yi ruku'u ya ɗago sai alwalarsa ta ɓaci sai ya jawo wani sai ya saka shi shin tun da liman alwalarsa ta ɓaci bayan ya ɗago daga ruku'u na raka'a ta biyu ina so in baku misali ne kawai ku gane aikin ba ƙarami ba ne ba kuma abu ne wanda da molanka ake yinsa ba liman ya ɗago daga raka'a ta biyu ya yi ruku'u ya ɗago sai alwalarsa ta ɓaci sai ya sa hannu sai ya jawo ka kai yanzu daga ina za ka ɗora shin wannan raka'ar da shi liman ta karye masa za ka ɗora a kanta ne ko kuma a'a za ka yi lissafi da raka'ar bayan ta banda ita ita kan ta lalace ban gane ko kun fahimce ni ba raka'ar farko ya yi ta ai successfully ko ita kuma ta biyu ya yi ruku'u ya ɗago sai ta me sai ta warware ai ba ta gama ba tun da ba a yi mata mai ba sujjada da waye da waye sannan a tafi ta uku ba to kai da aka jawo ka daga raka'ar da liman ta karye masa zaka dora sai ka dora akan ta uku ko kuma zaka ajiye wannan da ta ɓaci masa ka dora akan ta farko da ta zama ita kan successfully liman ya gama ta da alwala ba matsala na'am akan na baya ila ma la yuribuka eh dai eh yawa ka dora don haka kawai za ka dora akan abin da kake da yaƙini liman ya same shi lami lafiya ba matsala kun gane mai malamin su yake magana to sai wa kuma na eh eh ka samu wannan raka'ar eh kun ji abin da ya faɗa ya ce shi za a yi lissafi da wannan raka'ar ne don haka in ka tashi kai wannan ruku'u liman ya ɗago ta zama samammiya don haka daga da ka zo kawai liman yana jawo ka sujuda za ka tafi ina fata an fahimta sai kai sujuda guda biyu sannan sai ka ɗaga sai ku yi tahiya sannan sai ku tafi ku tafi raka'a ta nawa ya ce dalilinsa akan haka shine ka'idar raka'a ana samunta ne da menene da ruku'u to ta khalafa nasu fi ma kadara awwara wa ukin na'am in a cikin ruku'un alwalar ta kari to yanzu bari mu warware idan an dago daga ruku'un alwalar ta kari tukunna sannan sai mu dawo kan kan idan kuma a cikin ruku'un ne alwalar ta warware mala yakubu karka kawo mana gara'i Allah ya bada lada ai wato wallahi na kawo wannan ne jama'a dan mu gane aikin ba karamin aiki bane ba karamin aiki ba ne yana buƙatar ilimi da sanin abu in ba haka ba sai a zo a yi takwa ba na amma na kace me eh to raka'an ta samu eh eh ya dago muka ce ai to kai ma ka dawo kan mazhabar ta to abin da aka bari shine gaskiya tunda liman ya riga ya dago daga ruku'u wannan raka ta riga ta samu don haka kai idan ka zo dorawa za ka kawai sujuda za ka tafi an gane magana kamar yadda idan misali yana cikin kira'a ne sai alwalarsa ta warware sai jawo ka dorawa za ka yi ko dai ka dora inda yake karantawa in ka ji ka iya gurin ka ji baka iya ba canja inda kake bukata ka dora in kuma ka ji ma ba za ka iya dorawa ba kawai kana yana jawo ka ka zabga ruku'u kawai an gane maganar da ke ko shi kenan kawai in na dago raka a ta gaba a karanto abin da ya samu kawai daga inda ya ajiye ka daga nan kai zaka ci gaba kun gane maganar da ke ko to wannan shine to bari mu ta amsa tambayar malam yakubu da ya shigo da ita cewa to in kuma a cikin ruku'un ne alwalat ta warware fa yayi ruku'un kafin ya dago sai ta warware sai ya dago sai ya jawo ka to sai mu dawo kan maganar malam yusuf wannan raka'ar yanzu babu ita don haka za ka gina daga raka'an farko wannan kan ta ɓaci kun gane magana da kyau ko da haka sai ka gina daga raka'an farko an gane magana da kyau ko na kawo wannan ne kadai dan ya zama misali dan mu gane muhimmancin wannan aikin saboda haka al-fatuhu alal imam wato yi wa liman tambihi abu ne wanda yake buƙatar ilimi da sanin menene matsalar karka sako baki shi yasa yana da kyau don Allah idan kun ga mun zo mun yi sahu misali irin komanda ko malam Abdullahi ya ce wane eh da Allah ibaya wane shigo matukar wanda aka shigo da su dinnan suna daga cikin malaman mu ko ɗaliban ilimi to da Allah ai mana uzuri kun gane magana da kyau ko dama wasu abubuwan ba a magana akan su sai an zo karatu jama'a saboda kafin karatu ya zo ba wanda zai fahimce ka amma idan ka zo karatu sai kai bayani to yanzu za a fahimta yanzu tunda mun gane muhimmancin wannan aiki ai kaga ranar da muka ce wani dan koma baya akramaka Allah wani dawo nan eh ai kaga ba ba ai laifi ba ai ko an yi haka hakan kuma shi yafi dacewa ko saboda ko ba komai akalla waɗanda suke bayan sannan sun san wannan harkar kuma idan ta ɓaci sa su iya gyara ta malam meye ne tambayar ka wa alaikum assalam na'am eh eh eh haka ai shi yasa aka ce wanda za a jawo ya zama ya san menene ka gane magana ba bukatar liman sai yamar magana ban gane tambayar ba me ne tambayar eh eh eh now eh shi wanda aka jawo eh suke son gaba su suka san cewa me ya faru da liman eh don ya mai da wanda ya san eh su sauran ma ba san me ya faru ba eh eh idan ya miƙe haka ne ko eh.
idan ya miƙe eh an ce ya gina sabuwa haka su wa
to yanzu to yanzu ku bar mai tambayar ya maimaita tambayarsa da kansa Tam- maimaita tambayar ka a saurara a saurara a saurara da Allah na'am na'am na'am da Allah ayi shiru da Allah ayi shiru da Allah na'am sai alwalar ka ta ɓaci na'am eh ehe ehe eh wato idan na fahimce ka a saurara idan na fahimce ka kai ne liman ka yi ruku'u alwalaka ta warware sai ka sa hannu sai ka jawo wani sai da ka miƙe sai ka jawo wani ko abin da kake nufi shine shi wanda ka jawo ɗin nan shi ya san me ya faru da kai a to ai wanda ka jawo kan ka'ida dole zai san me ya faru da kai tun da ya san kana ruku'u ai ana ruku'un da kai ruku'u shi ma yayi ruku'u ai ko ba haka bane kai da kai shi liman da ya ruku'u shi ma wanda aka jawo yayi ruku'u to da ka jawo shi ai ya san kana ruku'u ka jawo shi ko ba haka bane ya san kana ruku'u ka jawo shi ya san kana ruku'u ka jawo idan haka ya san a wacce gaba ake ya san a wacce gaba ake abin da ya rage kawai mamu ne ba su san wacce gaba ake ba shine magana yawwa a saurara a saurara a saurara a saurara eh tambayar tana da muhimmanci amma da Allah mu nutsu a amsa ta na'am kuskuren da shi iman din zai mm yi shine maimako yana ruku ya jawo shi mm sai da ya miƙe kaga shi wanda za a jawo bai san alolan a ina ta karye ba a Eh.
ruku ta karye ba kuma sai ko kuma sai bayan da aka ɗago ta kare oke wato shi liman ɗayan biyu ne ko dai da ya jawo shi ya gaya masa fashe da na rukuwa alwalata ta warware ko kuma ya tabbatar ya jawo shi yana ruku'ance oke na fahimta eh a mun fahimta mun fahimci tambayar mun ta eh to kaga kaga daga nan wallahi daga nan za ku aikin ba karamin aiki ba ne ya miƙe kuma akwai bukatar sai ya san cewa wannan raka'ar babu ita wannan shine gaskiyar magana da haka ya rage liman ya ce masa wannan raka'ar fa babu ita tunda shi yanzu ya fita a sallah ko ba haka bane shi kuma ma- wanda aka dawo yana cikin sallar shi to kaga shi kuma sai ya- yauwa idan kuma liman bai faɗa ba a saurara akwai yiwuwar kuma liman ya zama shi ma ya jahilci abin da ya yi sai ya ki faɗa masa to shi kuma sai ya gini akan abin da yake da ya ne a kansa shine abin da malam Yusuf ɗazu ya faɗa kawai abin da zai gina shine zai gina a bisa mafi yaƙini menene mafi yaƙini shine wannan raka'a tana nan idan kuma ka dawo wasu malamai sai ya jefar da wannan raka'ar kan ita kan tunda akwai kokwantan ba akwai ta ko babu to a jefar da ita a ɗauko asalin wanda ana da garantin ita tana nan ita ne raka'ar farko ina fata an fahimta ko raka'ar kafin wannan an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu so matsalolin gaskiya magana suna da buƙatar a tsaya a fahimce su da kyau a kuma yi nazari a kansu in ba haka ba wallahi sallolin mu nan da kuke gani ko wallahi Allah ne kawai yake tausaya bane yake karba amma akwai matsaloli da yawa a cikin su Allah ya shiryar da mu eh idan bai kabbara ba eh eh haka ne in bai kabbara ba imamu ba za su dago ba sai ya yi tabbatar ya yi kabbara ne sannan mamu za su dago eh Allah ya shirye da mu a yi haƙuri da Allah tambayoyin suna da yawa in dai mun bar wannan za mu ta za mu ta abin nan don haka wannan na daga cikin abin da ya kamata mu fahimta yi wa liman fatihi idan ya ɓata ba kowa bane yake yi sai wanda ya san menene sannan waɗanda suke bayan liman immediately saboda in ba haka ba to lalle za a jawo wani kuma zai ruguza sallar gaba ɗayanta dan an taɓa yin haka an jawo wani da ya rasa me zai yi kawai zai ce wa mamu kowa ya warware tasa wallahi za a sake wata wallahi ta a warware ta kawai a sake kabbara to bai san ya zai bai san ina zai dora ba kawai ya ce kowa ya sallama a tsaye billahi lazi a sake wata kawai dole aka sake wata ikama wallahi addinin mun nan fa ana yi masa karan tsaye ne fa haka kawai ake nada mutane suke jagoranci ba tare da sun san me su- meye ba ya za a yi a ce ai ka'ida da mutum wa man salla bi ghairi wudu'in haka mai malam mai ahrari yace amidan wanda ya salla ba alwala da gangan ya san ba shi da alwala ya ci gaba da sallah ya zama kafiri haka mai ahlari ya faɗa ka je ka karanta ahlari da gangan ya zo ya sallah ba alwala malamin ahalari ya ce abdurrahman al ya ce ya zama kafiri don wannan izgilanci wa addini ne da Allah ku daina kawo mana maganan yan fim da Allah muna maganan karatu da Allah Allah Allah ya samu dace so saboda haka gaskiyar magana a shi wannan liman ba haka ake yi ba idan alwalarka ta ɓaci to ta ɓaci kar ka zo ka gina na farko kai sabo ne babba wanda zai iya kai ka zuwa ga kafirta shine kai sallah ba ne ba alwala sannan su kuma muka cutar da su kaga yanzu da ya juyo ya ce tun a raka'a biyu alwalarsa ta warware kaga ba tasa ba ta kowa ma ta warware yanzu tunda an yi sallah ba alwala ina fata an fahimta sai dai an dawo maganar wasu malamai su ce a'a su za mu tun da sun yi sallar su bisa ga yaƙinin liman yana da alwala to su tasu ta tsire shi kuma ya je ya gamu da Allah ya sake tasa kuma sannan ya gaya wa Allah dalilin yin sallarsa ba alwala Allah ya sa mu dace to don don- saboda haka ana buƙatar wannan a a san wannan to sannan kamar yadda muka faɗa a banda ɓangaren abin da ya shafi karatu wanda ake wa liman gyara ko kuma ɓangaren abin da ya shafi canja wasali ko canja harafi wanda ake wa liman gyara to kuma akwai ɓangaren ƙara wani abu ko rage wani abu a sallah to shi ma ana yi wa liman tambihi a sallah misali liman ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna ta hiya sai sake miƙewa zuwa raka'a ta nawa ta uku to malamai suka ce magana ta gaskiya in aka yi wa liman tambihi ya marmaza ya dawo to babu wata kabili ko ba a a wannan gurin saboda asali abin da zai ƙara bai riga ya mai ba ya ƙaru ba ko kuma ya yi raka'a ɗaya maimakon ya miƙe zuwa raka'a ta biyu sai ya zauna zai yi mai tahiya to bai riga ya fara tahiyar ba zaman da ya aka fahimci an ɗauka jilsatul istiraha zai sai aka ga zaman zai fara tsawaituwa har ya fara sai ta yatsa zai fara ta aka ce subhanallah sai ya maza yi mai ya miƙe tun da ba a riga aka yi tahiyar ba suka ce babu wata kabili ko menene saboda hadisin da ya zo a kan sujudar kabili ko ba wallahi sai matsalar ta faru ne yake dawo hayyacinsa sai ya dinga tambayar kansa ni a wacce gaba ma muke kun fahimce ni da kyau so wannan shine matsala don haka in sosai in liman ya samu rafkanuwa to ya zama akwai wanda sun san a wacce gaba ake sun san hakikanin me ya faru domin sai abin ya zo ya faru in liman miƙewa ya kamata ya sai zauna sai wani ya dinga jin fa dama fa zama ya kamata ya yi shi ma a lissafinsa haka ne ma'ana da hi da liman duk sun yi rafkanuwa kaga shi ma- shi ma ba zai liman gyara ba wannan na fata an gane wani kuma zai tabbatar cewa eh lalle wannan zaman da liman yayi ba haka ya kamata ba miƙewa ya kamata yayi yana rike da lissafin wacce gaba ake ina fata kuna fahimta na to wannan dole a s- a kula da wannan Allah ya shirye da mu wa alaikumus salam eh eh mm. to dama babban inda aka fi ma bukatar gyara wanda zan zo hadisin da zan karanta ne yanzu zai kawo mana wannan maganar hakikanin inda ake bukatar gyara wa liman idan ya bukaci gyara musamman na karatu shine shi da kansa liman a ga alamun yana bukatar tambihi liman idan ya karanta guri ba daidai ba to za ka ga shi da kansa bai nutsu da abin da ya karanta ba matukar dai dama ya san me yake karantawa ko dai kaga ya dan yi tiris alamun wannan garin da ya karanta din bai yadda cewa haka bane ko kuma yayi shiru yana jiran in akwai wanda ya san haka- inda yake karanta wannan to da Allah inda gyara yana bukata tunda ba magana ake yi ba kaga shirin shi zai sa kai da kake da tabbacin cewa ga yadda gurin nan yake ka samu damar yi masa menene gyara amma te- ta iya yiwuwa bai ankara da batan ba kuma bai ankara cewa abin da ya karanta ba daidai bane kawai ya zarce a cikin karatunsa to anan malamai suka ce ba a gaggawar yi masa menene sai ka bar shi domin a irin wannan ne in ka nemi ka gyara mar to za ka iya ruda shi gabaki daya don haka in ya yi tiris alamun yana buƙatar a gyara mar ko kuma ya yi shiru gaba daya amma idan ka ji shi yana da kamar yaƙinin fa yadda ya karanta haka ne kai kuma ka san ba haka bane amma sai ka ji bai yi burki ba bai yi alama ba kawai ya ci gaba da karatun shi ka rabu da shi dama qur'ani ne ruwan zafi ne bashi da gefe duk yanda ka kware sai ka bata wata ran to shi yasa Allah yake yafe mana da haka kawai sai ka bar shi kawai sai ya ci gaba da karatun shi shikenan kawai an wuce gurin gayo suka ce an wuce gurin an gane magana da kyau ku yawwa sai ya ci gaba kawai amma inda shi da kansa ya nuna alamun yana buƙatar gyara to shikenan a nan tunda ka fahimci lalle akwai gyaran sai ka ainihin wato yi masa wannan gyara wani lokaci kuma liman zai zama yana taraddudi ya karanta gurin ya ƙara dawowa ya sake karantawa ya ƙara dawowa ma'ana da yana ishara wa wanda suke bin sa cewa fa wannan gurin ya tarke bai san me zai tashi a gaba ba to anan kai sai ka tada shi sai yayi gaba an gane wani lokaci kuma liman ka san akwai wanda shi baya so ya faɗi shi baya so ma a gane ya samu matsala to maganin kar amar gyara kai wato al'ummar al'ummar mu sai a hankali kar ma a ce amar gyara idan ya ji ya carke kafin ku gyara mar sai ya buga ruku'u kawai ba ruwan shi to ya ma fi sauki wannan gane magana da kyau ko yauwa ya fi sauki wai taskin taslim in ji larabawa saboda haka daga ya ji zai bata kawai sai ya ruku'u abin shi to amma wani za a ga ya kai ya dawo yana buƙatar a tada shi yana buƙatar a tada shi tunda qur'anin nan ba gada gidan kowa bane haka Allah ya saukar da shi a wanda Allah ya bawa ya haddace shi kuma duk yadda ka iya shi a tunda dai su dai wanda daga cikin malaman mu yake ba mu labari wata ran su dai yana jan su sallah wallahi ya sarki- ya tarke kuma abin mamaki a Fatiha wallahi tallahi a Fatiha yazo yana karanta wallahi ya tarke kuma akai akai ta gita shi sai da aka tare shi to ka duba dai duk haddar Abdurrahman Sudais amma sai ya bata haka Qur'ani yake haka Qur'ani yake so amma akwai batan da zaka gane cewa mu'jiza ce ta Qur'ani ta taso akwai kuma batan da zaka gane gaskiya rashin iyawa ne eh bai san abin bane su masu abin suna ganewa masu abin daga ka bata za su gane wannan mu'jiza ce ta sa ya samu wannan batan in kuma dama baka iya bane za su gane wannan bai iya bane wannan batan na rashin iyawa ne ba na mu'jizar Qur'ani bane ina fata kun fahimci magana so ka bar ka bar wa masu abin abin su e shi ne muka ce idan ya tsallake aya in ya tsaya ya gane ya tsallake shi kenan a tada shi amma in ya wuce shi yana da yaƙinin haka gurin yake kawai ka bashi eh eh insha Allah Allah ya samu dace to hadisin ma akan wannan shine an ibn umar anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama salla salatan fa qara'a fiha falubisa alaihi ka gani abdullahi dan umar yake cewa manzon Allah yayi sallah yana cikin karatu sai ya bata falan man sarafa domin a ruwayar an ce annabi ya kai ne ya komo ya je ya sake dawowa ya je ya sake dawowa ya gagara yin gaba amma yana ta kaiwa da komowa saboda yana so a mai a ta da shi to ya kai ƙari'u ya kai babban alaramma Allah ya ƙara ma alarammanci amma ka ji dai annabi Muhammadu ya ɓata amma baya jin kunyar a ta da shi baya jin nauyin a gyara mar shi ne wanda aka zo da ƙur'anin shi aka saukarwa na fata an fahimta amma marawaice ce annabi ya je ya dawo ya je ya dawo yana so a tada shi ƙarshe dai sahabbai kowa ya shuru kowa ya ƙi magana na fata an fahimci magana falan man sarafa ƙala li, eh, ƙala li ubayyin lokacin da ya idar da sallah sai ya juyo sai ya ce wa ubayyu bin ka'ab a sallaita ma'ana ubayyu tare da kai muka yi sallah qala na'am yace kwarai da gaske qala sai manzon Allah ya ce masa fama mana aka me ya hana ka ka tada ni to a ƙarihin ruwayar sai ubayyu ya ce masa wane ni ya rasulullah ya ce na sani ko jiya da daddare an sako an goge ayar in zo in tada kai in tado wa kai na bala'i ya ce shi yasa ne shiru da bakina ya ce ina jin ka ka bata kuma na san me yake gaba wallahi shiru dai da gangan kaga ni'imal imamu wa ni'imal ma'amumi madalla da liman irin manzan Allah madalla da mamu irin sahabban annabi idan mu ne nan kowa gaggawar ta da shi yake haka dai ko ba haka ba in limamanmu ne kuma na yanzu kokari suke su batar da saukar ma a gane sun me sun bata to shi annabi bai damu ba a gane ya bata a tarihi ba faduwa bace da ba kun fahimci maganar da kyau ko su kuma sahabbai ba gaggawa suke kaɓata su gyara ma ba don a ce su ma sun iya don haka duk gurin sahabbai ne mahafizan alkur'ani su ibnu mas'udin su ibnu abbasin su ubayyu ibnu ka'ab su abdurrahman ibnu auf dukan su hafizan alkur'ani ne amma wallahi kowa ya shiru da bakin shi ba irin mu bane su madalla yi numfashi kadai ya ajiye gaggawa ake yi ya dan haɗi ya wune ya dan taru masa ya dan tsaya bari ya dan haɗi ya ci gaba sai ka ji wani yana tada ayar gaba sannan alaramma akaramaka Allahu na fata na fahimtar magana to ina ma limaman mu irin manzan Allah ne haka kuma ina ma mamun mu irin sahabbai ne da shikenan annabi ya bata yana so a gyara mishi mamu kuma sahabbai sun ji annabi ya bata sun yi shiru da bakinsu to wannan shine ake bukata kar ya zama kawai bukatar mu wai wane ya bata wane yi ba daidai ba a yi masa dariya ko a ce bai iya ba wallahi tallahi mu ji tsoron Allah addinin nan dukkan mu nan kowa tsintar kansa yi ni'ima ce Allah yi wa kowa ya saka shi a ciki haka ne ko ba haka ba to bai kamata kuma ya zamanto muna kokarin cin dunduniyar mu akan sa ba wallahi ba daidai bane Allah ya shirye da mu wa alaikum salam na'am eh mm uquba ko wani laifi gaskiya akwai uquba ko laifi eh yana magana akan shi ka yi wa liman fatihi ka ta da shi aiki ne na lada amma an yi shi a inda ya ne ya dace kuma ya zama da kyakkyawar niyya ka yi shi ba wai ka yi ne don ka nuna wa mutane kai ma ka iya karatun qur'ani ko kai ma hafizi ne ko kuma ka nuna liman fa shi fa bai iya ba ba wannan mane niyyar ka ba kai ne tsakaninka da Allah dan ka ji an bata ma'ana kuma kamar yadda ya faɗa kai a inda ya dace liman din ya buƙaci a gyara mishi jama'a kun fahimci magana da ke ku to amma idan zarbabi ne da ta bera bari ya kai ka to shikenan sai ka je kai ta ce bera bari Allah ya sauwaje wa alaikumus salam Mm. Eh. Eh. eh eh thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada kun gane tambaye shi mun yi magana akan cewa idan aka ji liman ya cire wata kalma in har ya wuce da gudu ma'ana ya wuce shi ma kansa bai ma ankara da yame ba ya cire wannan kalmar ba aka ce a bar shi in ya so ko da bayan an idar da sallah ya ka same shi wani gurin nan da ka karanta da Allah a kula sallah ta gaba akwai kalma kaza ka cire ta a gurin kun gane magana da kyau ku amma saboda gudun kada ka ruda shi sai ka bar shi kawai saboda wannan cire kalmar ba zai ɓata sallar ba ina fata kuna fahimta wato akwai ina so ku gane cikin bayanai na akwai gyaran da shi idan aka bar shi to kusan sallah ta ɓaci domin ma'anar ayar ta birkice gaba ɗaya ina fata kuna fahimta irin wannan akwai buƙatar a gyara wa liman ko bai nema ba an gane amma akwai gyaran da ba shi da wani ƙarfin da zai lalata ma'anar aya ko ya ɓata sallah to shikenan a nan gurin babu laifi a bar liman ya wuce yace yawanci idan suka aka zo karanta a qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun galibi wasu idan sun zo irin wannan kalmomi na minhu ko ila ko ala zaka samu yawanci wasu mutane suna kuskure wajen tsallake irinsu su to amma abin da za ka ɗauka sai ka ɗauki ma'anar ayar sai ka ji shin wannan minhun tana iya jirkita ma'anar ayar gaba ɗaya ko kuma a'a za ta iya barin ayar a ma'anarta ko da babu shi to a nan ne sai mu ga shin ya zama dalle sai an gyara wa liman ko kuma za a iya barin liman daga baya amar tambihi Allah cewa yi kulka ce musu innal mauta lalle wannan mutuwa allazi tafirruna wanda kuke guduwa minhu daga barinta to yanzu idan na ce allazi tafirruna wanda kuke guduwa sai na shiru ban kawo minhu ba ma'ana ta fito ko bata fito ba ta fito amma dai ita minhun lalle tana ciki kuma lalle dole ne a karanta in ba kuskure din ba ina fata kun gane magana tun da dama yana daga cikin ayar do dole a karanta amma inda misali kuskure zai sa liman ya cire ba zai jirkita ma'anar ayar ta zama ba akan ma'anar da ake magana ba ina fata kun gane to a nan dan an bar liman ya wuce ba a yi laifi ba kuma sallar ba ta samu wata matsala ba kun gane magana da ke ku amma misali da zai ce qul innal mauta allazi tafirruna fa innahu mulaqikum ina fata an fahimta kaga ya cire minhu kamar yadda muka faɗa to wannan kaga dole ba za a iya barin sa amma da zai ce qul innal mauta allazi tafirruna minhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada kaga ya cire fa innahu mulaqiku to wannan kaga ma'anar ayar gaba ɗaya ta dirkice domin cewa ya qul innal mauta alladhi tafirruna minhu ka ce musu lalle mutuwar da kuke guduwa mata thumma turadduna sa'an nan za a mai da ku kaga ma'anar bata cika ba ka tsallake wata kalma ko wata jumla da ta jirkita ko ta ɓata ayar gaba ɗaya to anan dole ne a dawo a tunatar da liman cewa fa ka cire fa innahu mulaqiku ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu to kaga duk wannan abu ne wanda yake buƙatar ilimi gaskiya don in ba kamar yadda na faɗa in ba mutum yana cikin harkar ba zai san waɗannan abubuwan ba Allah ya sa mu dace to shine yake cewa a sai ya ce masa fa ma mana aka mai ya hana ka sai ya faɗa masa to ya ce daga yau kar ka sake idan ka ji na ɓata a ka gagara ta da ni an gane sannan sai gamzu rajulil na'imi wato taɓa ko kuma fusgar ko ture kafar mai bacci misali kuna bacci a ɗaki ɗaya ka tashi kana sallah to amma inda za ka ɗora goshinka kai sujuda abokin kwanciyarka ya miƙe kafarsa ko matarka ta miƙe kafarta to ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin na na aisha ƙaramin ɗaki ne ba wani babba bane ba to sai zama idan annabi ya tashi yana nafilfili cikin dare nana aisha ta miƙe kafafunta in yazo zai ɗora gohinsa ko dai ta janye kafar ko kuma ya ɗora akan kafafunta to sai annabi ya kama kafa sai ya ture ta ya lankwasa ta ina fata an fahimta ko kuma ya taɓa ta ta janye kafar ko kuma ya tura kafar ya lankwasa ta sannan sai ya ɗora gohinsa a kai kun gane magana da kyau ko wa huwa yusalli to anan kuma mutum yana sallah kuma sai ya taɓa mace wanda kuma mun sani taɓa mace yana iya warware menene alwala to ga annabi kuma yana yi yaya na eh eh na don jin daɗi ba Allah ya saka malam Yusuf wato kana burge ni billahi lazi yadda kake bada ansa da confidence din nan daɗi nake ji wallahi haka ake bukata da haka ake samun karatu jama'a warai da gaske yana daga cikin kuma abin da ya faɗa din yana da ma'ana cewa daga cikin ma'anar da malamai suka bayar idan mutum ya taɓa dan ya ji daɗi to alwala ta ɓaci yauwa misali kuma ya samu jin daɗin an gane kamar yadda malam- ma- malamai suka kawo mutum ya taɓa don ya ji daɗi kuma ya ji daɗin to alwala ta ɓaci mutum ya taɓa don ya ji daɗi kuma bai ji daɗin ba nan mame alwala ta saboda da ya yi niyya ko ba haka ba mutum ya taɓa ba don ya ji daɗi ba amma kuma ya ji daɗin to nan ma alwala ta ɓaci asali ya taɓa ba don ya mai ba amma kuma sai ya ji daɗi kaga ba niyyar ya ji daɗin ya yi- ya taɓa ba amma kuma ya ji daɗin to alwala ta ɓaci to sai kuma mutum ya taɓa ba don ya ji daɗi ba kuma bai ji daɗin ba to alwala tana nan na fata an fahimta yawwa dama ba don ya ji daɗi ya taɓa ba kuma bai samu jin daɗin ba amma da wanda ya taba don ya ji daɗi kuma ya ji daɗi da wanda ya taba don ya ji daɗi bai ji daɗi ba da wanda ya taba ba don ya ji daɗi ba amma ya ji daɗi dukkan su alwalarsu ta ɓaci wanda ɗaya ne kaɗai na hudu shine alwalarsa ba ta ɓaci ba shine wanda ya taba ba don ya ji daɗi ba kuma bai ji daɗin ba an hana maganar da kyau ko to haka malaman fiqh suka kawo na eh idan wannan bayanin da mutum yake ake yi in mutum ya ji daɗin sauraron sa alwala ta kare a a a- akara wakalla akara wakalla wannan fikihun naka wannan wannan fikihun naka ni ma ban yi sohi ba akara wakalla so eh so don haka wannan bayani don ka ji daɗin sa bai alwalanka ba ta ɓaci ba insha Allah eh Allah ya shirye da mu Allah ya shirye da mu so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan lankwasa kafa na na Aisha sai ta abun nan to shine malamai suka ce a kamar yadda muka faɗa tunda ba da niyya ne na jin daɗi ba ko ba haka bane kuma ba a ji daɗin ba to shikenan alwala tana nan to a ƙarƙashin wannan ne sai malamai suka ce in ka san ba za ka iya mallake sha'awarka ba to karka yadda ka taɓa daga cikin mutane akwai wanda yake iya ɗauke wa kansa sha'awa kuma wallahi duk yadda za a yi ba za ta tashi ba dan ya taɓa kai in kai kai kamar yadda malam ya faɗa hirar kawai sai ka ji daɗi amma shi shi ya taɓa kuma ya yadda bai ji daɗin ba kuma bai ji ba akwai kuma wanda in har zai taba to lalle ko zai ji daɗi to in ka san ba za ka iya mallake wa kanka sha'awa ba to kar ma ka fara tabawa ina fata kun fahimci magana sai ya zama akwai hijabi ko dai akwai safa a hannunka ko kuma kafar da zaka taba akwai safa ko akwai wani hijabi da ya tare mu ka taba wannan menene kafa din insha Allah ta'ala wallahu a'lam an Aisha ta qalat كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نانا عائشة take cewa na kasance ina miƙe kafafuna a alƙiblar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli annabi yana sallah fa idza sajada gamazani ka gani idan annabi ya zo zai sallah sai ya lankwasa kafata ya ture ta ina fata an fahimta farafa'atuha sai in ɗage kafata idan ya taɓa ni ko ya abin nan dina fa'iza kama idan na ji ya miƙe ya ci gaba da sallah madattuha sai in miƙe kafa ta kawai in ci gaba da karatuna an gane maganar da kyau ko kaga wannan sai yake nuna irin tsayin lokaci da annabi ke ɗauka wajen idan ya miƙe yana menene yana karatu kafin har ya yi ruku'u ya zo mai wasu juda da na aisha ta miƙe kafa ta ta bacci annabi yana tsaye yana ta buga karatu mala kafar ta ta miƙe ta ta share baccinta sai can baccin ya yi nisa ta ma manta da annabi yana ɗakin yana sallah sai nan zai zo sujuda sannan sai ya taba kafar ta ta janye mar kafa sai ya sujuda sa idan ya gama sujuda ta farko yi ta biyu ta yi zai ci gaba sai ta sake miƙe kafar ta sai bacci ya sake kwace ta kaji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda suke raya wato gidajensu da ibadoji da salloli da kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu ƙoƙari da zuciya ko da ba irin tasu exactly ba ya zamanto muna kwatantawa mu ma an gane to sai a muƙatalata man arada al-murura baina yadai al-musalli wato yaƙar da kuma fito na fito da wanda ya buƙaci ko ya nemi yami ya ainihin wato wuce ta gabanka idan kana sallah an abi sa'idin qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi fal yadfa fi nahrihi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa shaytanun daga abi sa'idin al-khudri Allah ya hada mu da shi a aljanna yace sami'tu nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji annabi yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu idan wanin ku yazo yana sallah zuwa ga wani abu da yake mara sitira minan nasi yana tare shi daga giftawar mutane fa arada ahadun sai wani yayi nufin an yaji taza baina yadaihi da yazo ya gifta ta gabansa da wannan me wannan abun kamar yadda muka faɗa cewa idan kai kake sallah a nan misali littafin nan kai ne kake sallah wannan shi ne wato abin sitirarka sai mutum ya zo zai bi ta nan to nan ne za ka tare shi amma idan ya zo zai bi ta gaban sitirarka ba ruwanka da shi kun gane magana da kyau ko to haka kuma muka ce idan kana sallah tare da liman sai ya zo ya shiga tsakaninku ga limaminka a nan kai kana nan sai ya shiga tsakaninka da liman nan ma baka da me baka da matsala da shi kun gane magana da kyau ko yawwa wannan bai hana a bai sa sallar ka ta ɓaci ba amma idan misali a ya bi ta gaban limamin to limamin zai iya tare shi wa alaikum salam na'am na'am eh eh ka tare shi ai yanzu ka fita daga kurkukun liman ai dama lokacin da kake tare da liman ne kake da wannan damar idan misali liman yana gaba sai mutum yazo zai wuce ta nan baka ruwanka da shi yazo zai wuce ta nan ba ruwanka da shi duk sahun da zai shiga in dai liman yana gaba yana jan ku sallah ba ruwanka da shi ya rage in ya je ya shiga gaban liman ne liman ya tare shi amma in dai tsakaninku da shi ne da liman baka ruwanka da shi amma da aka idar da sallah sai ka tashi kana rama sallah to yanzu liman ya sallame ka ba ruwan liman da kai sai ya zo zai bi ta me to dole ka tare shi nan kuma na'am a to ai wannan kuma mun yi magana in ba ku manta ba akan wacce tazara ce take tsakanin mutum da mai giftawa ta gaban shi wanda in ya zo ya ce zai wuce ta gabansa ya ga damar ya tare shi ya ga damar ya bashi shi me muka ce a wancan lokaci daidai kwatankwacin menene inda mutum zai yi menene sujjada in ya biyo ta wannan gurin shine zaka tare shi amma idan yana can zai wuce ba ruwanka da shi misali tsakaninka da ya kai fila nan zai wuce ba ruwanka da shi amma in inda zai wuce maka bai wuce inda zaka sa ina ba goshinka bai zo zai wuce ta gudun to nan ne kake da ikon tare shi domin idan yana can ne zai wuce he kace zaka tare shi kaga sai kai wani aiki na tafiya can gurin sa to ba wanda ya saka wannan kun gane magana da kyau ko mun tattauna wannan ai a baya a can baya karatun mu da baya Allah ya shirye da mu na'am dan haka yake cewa ila shay'in yasturuhu zuwa ga wani abu da yake sita tahi daga mutane fa in arada an yadda ta zaba yana dai falyadfa fi naharihi in ya bukaci zai wuce ta gabansa to ya tunkuɗe shi ta ƙirjin shi ma'ana ya tankaɗi ƙirjin shi ya hana shi wucewa kan an an gane ba in aba in kuma ya ƙi fal yuqatiluhu to ya yi kokawa da shi ya yi faɗa da shi wajen hana shi wucewa sai annabi ya ce fa inna ma huwa shaytanun domin shi din shaydan ne a wata ruwaya annabi ya ce fa inna ma'ahu qarinu yana tare da wani aboki shaidan da ya rako shi yake so ya bata ma sallah kun gane magana da kyau ko yana tare da wani wanda ya rako shi shaidan yake so sai ya bata maka sallah abu na sha ɗaya wanda akan za mu tsaya shine albuka'u ya halatta mutum ya yi kuka idan yana sallah kun gane magana da kyau ko yawwa saboda a misali za ka iya karanta wasu ayoyi wasu suke magana akan azaba ko suke magana akan ni'imar aljanna har abin ya ɗauke ka idanunka su zubar da hawaye kamar yadda muka manta ba a hudubar mu ta farko a cikin jerin gir hudubobin da muka fara yi alakar magabata tare da alkur'ani da halinsu idan ka kwatanta shi da halin da mu kuma muke ciki yanzu dangane da alkur'ani mun karanto cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah yana ainihin wato kuka yana zubar da hawaye ko an aliyin qala an karɓo daga ali yace ma kun ma kana fina farisun yawma badrin ghayra al-miqdad ba wani mahayin doki ingarman doki daga cikin mu in ba wato miqdadu ibn al-aswad ba a lokacin yakin badar shi kadai Allah ya horewa wato doki ko mu ce ainihin wato ingarman doki wanda yake kansa wala qad ra'aytuna ali dan abi dalib yace wallahi na gan mu musa habbai wa ma fina illa na'imun mun zo mun sauke zango kowa yayi bacci duka sahabbai sun gaji an daku ana ta bacci illa rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta hata shajaratin annabi ne kaɗai bai yi bacci ba shi kuma na hango shi yana karkashin wata bishiya yi salli yana ta sallah yana sallamewa wa ya biki yana ta rusa kuka hatta asbaha har san da dare ya waye dare ya yi an zo ana hutawa sai na ali ya ce wallahi na tahi naga kowa ya yi bacci annabi ne kaɗai bai yi bacci ba sai na hango shi can karkashin wata bishiya yana ta sallah yana sallamewa yana ta rusa kuka bai daina sallah yana sallamewa ba har sai da aka kira sallar asuba an gane magana da kyau ko to saboda haka yin kuka a halin sallah ko a halin an ja wata aya ko an yi wani wa'azi ko an yi wata faɗakarwa wanda ta razana ka ta sa ka zubar da hawaye alama ce ta tsoron Allah alama ce ta tsoron Allah kuma wallahi yana daga cikin ma'anar ƙeƙashewar zuciya shine mutum ya zamto ayoyin alkur'ani ba sa bugun shi wa'azi baya dukan kirjin shi yana sa shi zubar da hawaye an gane magana da kyau ko alama ce ta kikashewar zuciya tare da cewa shi kuka na tsoron Allah baiwa ce ba kowa Allah ya masa ba wani lalle akwai tsoron Allah a ran shi akwai tsoron Allah a zuciyarsa akwai ganin girman Allah a zuciyarsa amma Allah bai lausasa masa zuciya da kuma tsaga masa wato maɓuɓɓugar hawaye a idanunsa ba zai ji wa'azin kuma zai ɗauka kuma abin ya dame shi tabbas amma kuma Allah bai masa ni'ima ta ya zubar da hawaye domin jin wannan faɗakarwa ko wannan aya ko wannan wa'azi ba an gane ko amma dai gaskiyar magana zubar da hawaye lokacin da ake wa'azi ko ake sallah ko ake wani abu wannan babban ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah yake wanda ya ga dama daga cikin bayin shi Allah kai mana ni'imomi masu albarka za mu tashi ma yubtilu sala abubuwan da suke bata wato sallah tunda mun ji abubuwan da suka halatta mutum yayi a halin sallah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana na'am kace me eh suke tare da suke tare da me eh